الرحمن الرحيم يو أشرين كشدة ووتر رمضان هجرا من الله دبو كاد تدوكو da arba'in da uku wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan hudu dubu biyu da ashirin da biyu inda za mu saurari malam yaya abubakar inda zai mana karatun alkur'ani a wannan babban masallacin juma'a na karin zakace da khalifa a sassa ma'ila a bazin mana fassara ana gafa kamalan musulunla
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الهمذا بسم الله الرحمن الرحيم وإن لكل همذة لمذا الذي جمع ماله وأجدا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره وامتداره العظيم assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai bisa ikon sa da nufinsa da ya sake nuna wani wannan rana a wannan wata mai albarka mai alfarma a wannan yini a wannan babban masallaci na juma'a na daren dakaci inda shi ya asasa wannan karatu muna ƙara addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara cikin gashi da annabar rahama kuma ya ba mu albarkar su da albarkar masu albarka suratul humadat Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu wannan sura a Makka aka saukar ko a Madina tana da ayoyi tara muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu da alkhairin da yake ciki tana fara da kamar haka wailin da kulli humabatin lumara wailu bani ya tabbata da kulle ga dukkan humabatin wanda yake giba lumara da kuma aibanta mutane giba da aibanta mutane aibanta mutanen nan a gabansu ne ko a bayan gidansu ubangiji ya ce wannan bani ya tabbata bani wannan an ce wailin dinnan wani waji ne a cikin wutan jahannama ko wani wani kwazon zamo a cikin wutan jahannama Allah shi kare shi giba yana daga cikin manya-manyan zirga an gane kuma abin da ake nufi da giba shine yi da mutum yi da wani ka faɗi abin da yake yi ma ka yi giba yana aikata laifi ba wai ka mushi kage ba ne a'a ka faɗan ma wani ma abin da yake yi na laifi giba ne ina ba ta giba kuma kuma bacin ana kiran shi da annamimanci annamimanci ka samu wannan ka gaya mushi labari kaza wannan ka gaya mushi labari kaza shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ya ce yana daga cikin shar na bawa daga cikin bayan Allah su ne masu yada annamimanci masu yada annamimanci ina ba ta amfani suwa ne ne menene annamimancin nan al-mufsiduna bainal ahibba shine bata tsakanin masoya an gani wato abin lura anan kusan yanzu abubuwan da suke faruwa ke abubuwan da suke faruwa ke daga zaran akwai kyakkyawan alaka da wani musamman a harkar nan da muke ciki na siyasa to sai wasu su shiga yadda za su yi su fata ta hanyar da ya dace ko ta hanyar da bai dace ba wanda duka batawan gaba ɗaya ba hanyar da ya dace a ciki ina ba ta an fahimta ma'ana ta zuwa ya mutum ya faɗa abin da wannan yake yi ko kuma ya faɗa ma abin da bai yi ba wannan shine ake kira da giba annamimanci ina ba ta an fahimta kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shine ce waɗanda suke raba tsakanin masoya su shiga su hada rikici su raba su ina ba ta amfani su ne kuma masu fitar da aibu shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wal kummazatu kallum maza duka wa'annan to haramun ne gaba da haramun ne gaba da wasu mata zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a irin wannan lokacin azumi dan wani zai iya cewa to shi giba ko yi da wani zai yana fata azumi sun zo wajen manzan Allah sai aka gaya musu ana yankan hanzari ne yankan hanzarin da ake yi shine sun shiga yanayi na wahala a cikin azumi wanda har ana ganin cewa za su iya ransu zai iya rabuwa za su iya rabuwa da ransu saboda wahalar da suka shiga na azumi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana raye shine hukunci gaba da yake hannun shi na cewa su aje azumin ko su ci gaba da azumi da aka sai aka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka kawo kuka cewa wance da wance da halin da suke ciki wance da wance da halin da suke ciki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a samu ƙwarya a kai musu su amayar da abin da suka ci su amayar da abin da suka ci to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya magana sahabbai ba sa tambayin dalili ba sa musu amma yanzu fa yunwan ne take sa su kaman za su mutu an ce kuma su amayar da abin da suka ci da aka aka kai aka cika wannan umarnin da aka je ko ilai ɗaya aka bata sai gashi tana amman jini nama na yankowa yana faɗowa hakke rabin wannan kwaliyar ɗayan ma haka shi kenan kuma sai suka gyari sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zama suka yi a suna azumi zama suka yi suna cin naman yan uwansu wato suna yi da yan uwansu wannan shine ya kawo musu wannan halin da suka shiga ina ba ta mutu kaga ashe kai yanzu idan kana yi ba za ka ga lokacin da kake ci ba amma kana cin naman dan uwanka a yakuluna lahama ahihi mayyata za ku ci naman dan uwanku ne yana raye ko a mace ina ba ta mutu Allah ya ce wannan abin yi ma'ana shi gaba ɗaya shine al'umma bace yin jiba ke lumaza shi kuma mutum zai iya zuwa daba'a ya fa'a ya komai a gabanka saboda ya kai shaki shi ne lumaka irin shakiyan nan da za su zo a gabanka za su zo kuma suna zagi su suna maka zamba ina ba ta amfayinka za su zo suna yin zamba kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya ma Hassan bin Sabit Allah ya kara mushi yarda lokacin da aka yi ma aka yi ma manzon Allah zamba sai hassan ya ce shi ne zai mayar da amsa sai annabi ya ce to ya za ka yi ka mayar da amsan kuma gani ina cikin su su wanda suka yi zamban dangi na ne dangi na ne in ji sai na rasulullahi sai hassan ya ce ya rasulullahi zan tsame ka a ciki tsame wanda idan gashi ya fada cikin kullu ya bayyana za a ɗauke shi zai ɗiba wani abu ai tsare shi kawai za a yi ko ce to haka zan cire ka ya rasu lillahi in ji sai dina hassan bin sabit to kaga wa'annan sun kai matukar zama shakiyai shine har za su zo su yi zamfa a gaban mutum to su ne Allah subhanahu wataala yake cewa luma ba wanda za su zo su zage ka a gabanka su aibanta ka a gabanka to wa'annan duka bani ya tabbata a gare su Allah ya kare mu da wannan bani ina ba ta amfani da kuma babanin nan da kanji Allah ya faɗa har yanzu har gobe yana da kada ka yadda ka shiga tsakanin dan uwa da dan uwa dan uwa da dan uwa yanzu za ka ga matan wa da matan kani kaga kowanne mutunta daban amma yadda suke da kyakkyawan alaƙa suke da kyakkyawan alaƙa da ɗan uwan sai kaga su matan ne suke ƙoƙarin su shiga yan su raba wannan tsakanin ana ba ta fahimta su ne za su shiga yan raba wannan tsakanin an gane ko wani yana gaya mana yana yana gaya man cewa tsakanin shi ɗan uwan shi abin ya yi ya yi ba daidai ba wato rashin jituwa ya shiga sosai to muka kira ɗan uwan aka zauna don a yi sasanci to alhamdulillah aka sasanta a maganar da muka yi da shi ɗan uwan sai yake cewa kuma fa gaba ɗaya wasu abubuwa sun faru ya taɓa dawowa gida yake gaya ba yana dawowa abin da matan shi ta kare shi ta gaya mashi akan ɗan uwan yana dawowa ta ce yau ma ai suwa na basu daura ba ya ce ni kuma da na buɗe baki sai na ce ya fara gani ke ka ji ba ita wai matan ne take ba shi labari sai na ce to ai kai ne ka buɗe kofa yanzu amsan da ka bayar ai ya nuna cewa ka yaba da abin da ka gaya maka gobe ta ƙara ka ga ita ga abin da ta ce ita tana jin daɗi ne yau yau ba su ɗaura ba a lokacin da wannan labarin da aka baka na kai ma ka ce to abin da aka ɗaura a ɗaki na a kai musu ne sai ya ce sun fara gani ke kuma duka suka yi ittifaƙin wanda suka haifar da wa'annan matsalan matan su ne ina ba ta hankali to duk wanda hakan zai faru da gare shi shine ya bada kofa da kanshi shi ya bada dama Allah shi kare to da haka mu kiyaye yin giba haramun ne yin annabimanci haramun ne ka faɗa mutum aibin da yake aikatawa shi ma haramun ne yana yi ba wai baya yi bane amma ka zauna wai kana faɗan abin da yake yi ina ba ta an bayyana to shine Allah subhanahu wataala yake ce mana wailul li kulli humazatil lumara allazi sune waɗannan jama'a malam wanda suka hada dukiya wa haddada wato masu yawa ina ba ta an bayyana suka tattara shi suka kintace shi an ce wannan ayan daga inda muka karanta zuwa yanzu ta sauka ne akan a yanda suke yin wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato Umayyah bin Hal da Walid bin Mughira idan sai dana Rasulullahi ko sahabbai za su wuce mu'minai sai su dinga nuna su suna irin nunan nan da baki ina ba ta amfani da suna nune suna kungani ba sai an faɗa da baki ba akwai maganar da yanzu idan wani da wani har ido kawai za a yi amma ana yi da wani yana wurin wani da wani kawai suka kalla juna suna yi da shi ne to shi ne sai Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan allazi jama'a malan wa addada wanda muka bashi dukiya jama'a ya tattara su dukiyan nan wa addada ya kintace su shine wani dubu gira mun yi bayanin shi a baya a karatuttukan baya da irin ni'iman da Allah subhanahu wata'ala ya mishi da irin mutuncin da ya ma ubangiji an gane ko shi ne hammazu masha'i binabi ta ga duk siffan shi ne manna'id lil khairi mu'tadin asim utullin ba'da zalika zalim shi ne Allah subhanahu wata'ala da yake gaya mana الذي جمع مالا معددا نعم يحسب أن ماله أخلدا
sabu shi wai yana zato anna malahu cewa dukiyansa a halada zai dawwama da shi zai zama ya dawwama a duniya yana ganin kaman dukiyan zai hana shi zuwa lahira ina ba ta amfani dukiya da ya'ya da duk wani abu da mutum yake takama da shi ba zai hana shi zuwa wurin ubangiji ba a gaban ka sai a ɗauke mahaifinka a gaban ka sai a ɗauke ɗanka ga kudin duk abin da inda za a sai rai din za a siya ko nawa inda za a sai rai din ko nawa ne za a siye shi kuma ba a san an siya ba ina ba ta an fahimta za ka ga ba wani abu bane saboda mene an tara dukiya yanzu fom ne na takara abinda aka yanke ma kudin fom din takarar shugaban kasa miliyan ɗari fom guda ɗaya naira miliyan ɗari jiya talata aka fara buɗe aka buɗe fara sai da fom din jiya kuma wasu da yawa sun sai fom din miliyan ɗari jiya aka buɗe jiya talata to ya kake ganin wannan a ce rai zai dawwama ko nawa ne ba za a siye shi ba ina ba ta an fahimta to a'a dukiya da duk wani abu da kake sakama da shi ba zai hana ka zuwa kabari ba amma su sai suna zaton a yahsibu suna zaton cewa yahsibu anna malahu akhlada dukiyar su zai hana su za su zai sa su dawoma ba zai sa su na كلا لينبذن في الحطمة
kalla Allah subhanahu wataala ya ce ku saurara la yunfazanna da sanni za mu jifa da su fil khutbah a cikin wuta khutbah ina ba ta an bayyana kun ga nan ma sunan wuta ne dama na faɗa wuta tana da suna kowace kofa kofofi guda takwas ne na wuta a guda bakwai na wuta kowace tana da suna kowace kuma gwargwajon aikin mutum kaga shi ne annabimanci an gane mai giba Allah ya ce la yin bazan da tilkudda ba za mu watsi da shi mu jefa shi irin wuce-wuce din nan kagan aka wuce-wuce da mutum tun kafin ya je inda zai ya riga ya sha wahala sannan kuma tilkudda ma sai mu jefa shi a wuta kudda ma Allah ya kare na وما أدراك ما الهطمة
na نار الله الموقدة wa ma adraka mal khudama wa ya sanar da kai wannan wuta khudama ka san hudaman nan ita ne narullahi al-muqada wata wuta ce wanda take wurin kiyayewan ubangiji muqada wanda take ruruwa a kullum ruruwa ita ba ta sauki ba ta ruruwa kullum tana ruruwa ne narullahi al-muqada na التي تتلو على الأبيضة allaci ita ce fattali alal abida wanda take bin rayuka ina fata an fahimta alal abida ta dawo da shi in ta biran kuma sai ta dawo da shi kaga ba mutuwa kenan la ya mutu fiha wa la ya haya tana bibiyar ran sannan kuma ta dawo da shi sai mutum ya sha wahala ya sha wuya ya sha wuya yana ganin kaman cewa an zo karfi an gani kaga a nan duniya za ka iya zuwa ka gaida wani mara lafiya ka ga yadda yake da an ce maka yaro su sai ka ce dama a yadda na ganshi ban yi tunanin zan dawo ba saboda yanayin da ka ganshi ko to a lahira ba wani ban yi tunanin zai dawo ba dama yana nan ba mutuwa kuma rayuwar gata ba ta da amfani ina ba ta an fahimta amma waɗanda aka jefa su a cikin wuta Allah shi kare na'am إلا عليهم مسودا innaha alaihim su kuma fa hakika idan aka sanya su a cikin wannan wutan Musa da sai a rufe wutan gaba daya Musa da ba wani hanya da zaka bi ba hanya an riga an rufe shine ga wahalar wutan ga wahalar hayakin an gani yanzu kawai ba wai fa maganin wuta ba a ɗauke wuta ba ne ba kana ɗaki ka kulle sai dai aga tana buɗe saboda mene zuba to wannan fa sirri na kurcin wutan sannan kuma ga hayakin wutan ga ita kanta wutan kuma an rufe ba wani taga ba hudu da zai a shiga wuta. kuma gashin an shiga ba za a mutu ba wannan kuma ita ce wutan da aka nufin wuta ta nace Allah shi kare mu Allah shi kare mu na في أمد ممددة
fi amadin Allah subhanahu wa ta'ala ce suna cikin wani akwati ne mu maddada wanda yake nikakke ba dan kwashewa balle ka ce nan barayin ka dan gaji ta nan barayin bari ka juya nan a'a suna nan kawai an kimce su ba miƙewa Allah shi kare
سورة الفيل بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدليل suratul fili Allah subhanahu wata'ala ya kawo mu wannan sura suratul fili giwa an ambaci giwa ne saboda an yi maganan giwaye a ciki sannan kuma ana maganan giwa sai kuma ga babban giwa ya zo annabi Muhammad kaga an samu an samu karshen zance ke wannan sura a makka aka saukar tana da ayoyi guda biyar Allah ya haɗa mu da alkhairan da yake ciki su sanadiyar saukan wannan sura mutanen yaman suka zo suka ce ana ta tafiya ana zuwa makka ana zuwa ziyarar ta'aba ina ba ta amurin lokacin ana gab da haihuwar manzan Allah ke sai wannan sarkin na yaman ko habasha sai suka yi mutum cewa su ma yanzu su gina wani ɗaki wani ɗaki irin ka'aba suna ganin kamar cewa mutane ƙwarar shawa su ne suka gina ka'aba su ne suke da kula da ita ba su san cewa ɗaki ne na Allah ba ɗaki ne da yake da tun fil azal an riga an gina shi ina ba ta an fahimta nan abin lura shi ne ka gane ginin Allah idan Allah ya riga ya gina ba wanda ya sai rushe ginin mutane in duk za su taru wannan ginin ya tabbatar Allah bai gina shi ba ba zai tabbatar shi yasa duk wanda Allah subhanahu wata'ala ya kafa to ba wani jifa da wani kaza da wani abu da za a yi wannan dalili ya sa ubangiji ya janye ba shi in kaga ya janye dama yana da wani lokaci ne tsanani to su sai suka ce su ma su zo a yi wannan ginin irin yadda aka yi na ka'aba sai aka yi to gini da aka yi sai ya zama kufayi sai ya zama kufayi shi ko ka'aba tun a jahiliya tun a jahiliya suna ana bauta a cikin shi shi yasa ba sakan sakan na agogo da ba a yi ibada a Ka'aba ba wannan sakan din kimtawa na agogo ba shi kuma haka ake yi har duniya ta nabi shi yasa kullum mala'iku an ce mala'iku sama da dubu saba'in suke kewaye Ka'aba in wannan suka tafi wasu za su zo inda suka tafi sun tafi kenan su sun gama wasu kuma za su zo a haka ake har ranar kiyama dubu saba'in to sai aka zo ana zuwa nan ziyara da abubuwa duk da a lokacin suna yin bautan ne ba irin bautan da Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta a ba domin a ka'aban kawai akwai gumaka sun yadda wannan ka'aban sun yadda da shi sun yadda kuma dakin Allah ne amma a saman ka'aban ma akwai gunki ana ce mushi ubal a saman ka'aban akwai gunki ana ce mai ubal sannan kuma a kewayen ka'aban akwai gumaka sama da ɗari uku sai suka zo suka ce yanzu abin da za a yi tun da haka ya faru suna tara mutane cewa su ma ga irin wannan ɗakin su ma a yamma to sai wani cikin mutanen makka da ya zo ya gani sai ya ba haya sai mamaka kawai a cikin ɗakin saboda shi kuma ya yi ne saboda kishin garinsu ina ba da amfani kishin garinsu ya sa ya yi ta wannan abin sai ya tuntura su sai aka ce to yanzu me zai hana a je a rushe ka'aba in ba a rushe ka'aba ba za mutane ba za su dawo suna yin wannan na su dawo hankalin su ya dawo wannan yanzu a samu wanda za su je su rushe ka'aba to shi ne sai aka shirya rundunar a cikin rundunan akwai wannan katon giwon da ake ce mushi da ake kiran shi mahmud shi kiwon yana ba ta amurka to abin mamaki idan aka zo za a tafi aka nufa makka sai ya kwanta kawai a yi a yi da shi ya tashi sai ya ki tashi amma idan aka karkato da shi aka fi aka dawo da shi hanyar gida sai giwa sai ya tashi shi ne jagoran giwa gaba ta to shi ne da suka zo suka je matsa suka matsa ana zuwa sai ubangiji ya aiko da wasu tsuntsaye adadin mutane adadin yawan tsuntsayen kowane tsuntsu akwai dutse guda uku a tare da shi ɗaya a kafan shi na dama ɗaya a kafa na hagu ɗaya a baki haka aka yi ina ba ta an fahimta a wannan shekaran kuma aka haifi manzan Allah shi yasa da idan za a yi magana lissafin shekaru sai a ce shekaran kiwaye ko a tarihi yanzu in za a bada tarihi a yaushe aka haifi manzan Allah sai ka ji an ce mene shekaran kiwaye ashe babban kiye ne za ka zo shine shine alfiyar da sallallahu alaihi wasallam tun da ya zo kuma kafirci ce kasa da baya musulunci ya zama kasa suka zo kowane mutum za a yi mashi ruwan duwatsun na tun daga kai shi har tara da jikin shi haka aka yi musu gaba ɗaya aka hallaka su sai mutum ɗaya shi kaɗai ne ya rage shi kuma ya dawo gida yana ba da labari abin da ya faru da irin wahalar da suka sha da irin abin da suka gani ya gama ba da labari ya daga fifi ce kun ga irin tsuntsun ashe na shi ne ya biyo shi da ya gama ba da labarin gaba ɗaya wannan kuma sai ga shi yana gama shi kuma sai aka yi mishi wani watsa ina ba ta amfani da kun ga tabbacin na ubangiji shi ne tabbatacce shi ne tabbaci ina ba ta amfani da shi yasa ja'in ja da ikon Allah ja'in ja da Allah ne duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya kafa shi in ka ce za ka ja da wannan abu to kana ja da Allah ne ba da wannan kake yi ba shi yana nan zai ci gaba da mururin shi in mutum ne zai ci gaba da rayuwar shi bai ma san kana yi ba kai kuma kana ci gaba da wahala saboda kana ja da ubangiji ne wa zai iya ja da ubangiji zai yiwu ba zai yiwu ba yan wa fahimta ko yasa duk abin da ka gani in ka ja ka gane cewa wannan abun kafawan Allah ne sai da na amur bin az Allah ya kara mishi yadda shi yana daga cikin masu hikima a larabawa sai da na amur bin az sai da na sai da na khalid bin walid dan walid bin majiran nan da muka gama magana magana shi dan shi ne shi kuma in dai dubara ne na ai nasara a yaki da karfi shi kuma kasne karke ya ishe mu shara dai lokacin kafin ya musulunta da aka yakin Uhud yakin Uhud shi ya ja tawaga ya ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa abai ku zauna a wannan dutsa ko mun nasara ko ba mun nasara ba ka kusa ku da aka yi nasara kai ya rubuci wasu suka ce ai ana gagari masu wasu suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam to shi Khalid bin Walid na gaya yace su ne dama nake kallo saboda su ne gaba ɗaya yakin waɗanda suke kan dutsen nan su ne yakin gaba ɗaya yace tun da kansu ya rabu shikenan magana ya tsari dukkan al'umman da kansu ya rabu wallahi sai an yi nasara a kansu tun da dai kaga a Uhud ga sayyidina Rasulullahi amma saboda rabuwan kan wasu sai da aka zo aka kashe sahabbai saba'in wallahi har gobe in dai al'umma ba za su haɗa kai ba to har gobe karfin su ne yake rabuwa wa tasammu bi hablillahi jami'an wala tufarraqu in aka haɗu a wuri ɗaya to ƙarfi yana tabbata ne amma daga lokacin da aka rabu to za a biyo ta wannan ɓangaren don fa yaƙi wancan ɓangaren ne wannan ɓangaren ma fa za a biyo su ne don a yaƙi su makiya abin da suke so dama su samu tsakiya kawai sai su bugo nan su bugo nan sai su ja baya sai kuma ku ci gaba da faɗa kaga dai ga manzon Allah ga sahabbai ga kowa a wurin amma wannan rabuwan kan suna sauka sai da na Khalid bin Walid ya jawo tawagan shi suka hauso kuma suka kashe raguwan sahabban da suke kai ai sai yaki ya dawo danya to shi sai da na Khalid din amma sai da na Amr ya ce kai mun ja duk wani abu da za a yi don su ga bayan manzon Allah ce sun yi a kuma al'amarin sai ci gaban ki sun je fatauci an gaya musu cewa ba mafita matsera shine kawai su kuma manzon Allah su sun bar shi a Makka sun zo nan habasha kuma ana gaya musu labarin manzon Allah ya ce to wata hikima ne irin wannan wanda yana daga cikin masu hikima a larabawa zai iya ɗaura kaya ba igiya zai zo ya same ka da damin ka na biro ko na dawa ya tushe ya ɗaure maka su ba su da igiya ka ɗauka ka ta gida saboda hikima irin nan sai da na amr bin as ya ce amma duk hikima ne danganin bayan manzon Allah kullum abin da shi gaban yake ya ce wannan karshen hikima shine sallamawa kaga karken hikima kenan ai ya cika mai wayo sai wannan ita ce karken hikima ya ce to a yau din nan ban koma maka sai na je madina na yi imani to kai ma in ka ja ka ja ka ga abun to sai ka yi kamu da kamu shine mafita ne da haka ya gaya musu irin su hali tare suke ya ce musu ni daga nan ba gida zan wuce ba zan wuce wani da haka mu haɗa a makka kawai to shi ma ashe Khalid bin Walid Allah ya kara mishi da irin wannan tunanin ya zo mishi cewa in dai wani a kulla ne a kwanci a yi nasara bai taɓa jan tawagan yaƙi ya faɗi ba ya ce amma sun ja da manzon Allah suna kuma yanzu ya zo nan ba a dinga ba su labarin shi bai kamata ya koma makka ba ya kamata ya bi madina da haka da sai na amur bin as ya ce mishi ba gida zai koma bai ce to ni ma din zan boye akwai inda zan biya in mun gama kawai ma a da maka kowa ya rike mu kowa sirrin juna sai suka tafi an gama fatauci an komai ana kan hanya wannan ya bi nan ya bi gabas wannan ya bi yamma ana zuwa junction akwai matada inda za a haɗa ko sai ga shi subus sun haɗa ha wannan yana jin tsoron makircin wannan saboda hikiman shi zai iya sai da shi wannan yana jin tsoron wannan saboda ƙarfin shi zai iya zara ta kogi sai suka ce sai na ya ce ka ce za ka je nan ya ce kai ma ka ce za ka je nan ga shi an haɗu ya ce ya to ai ma haɗa ne ta haɗa ne ai ji a cikin zuwa nan ɗin ne zuwa nan ɗin sai aka tafa sai aka rabu sai aka canza hanya wannan ya ƙara kun wannan sai da aka je mahaɗa na ƙarshe nan ma sai aka tsara haɗuwa a cikus sai ce kai a daidai na ɓoye ma juna kawai a fito a yi maganar gaskiya ina za ka ya ce to kai ina za ka ce to maganar gaskiya na ga wannan ja'in can da muke da manzan Allah ba mafita ba ne shi ne kawai zan je musulunta ya ce to ai ma abin da ya kawo ne ya ce kawai muka wahalar da juna ai ma juna bayani mana shi ne sai aka taba sai wurin manzan Allah za su sura na ɗaya suka musulunta sai dina amma shi ne asiri da sai dina halin bin wani mahallin shahid da suka ja suka ja suka ga abun ba na ja bane sai suka sai su to haka kullun al'adan Allah yake idan ubangiji ya kaba ba zai rushe ba in ka zo ka ce zaka rushe zaka sha wahala ne dan ba zai rusu ba to in kana da hikima sai ka saki kawai kai ma in ka zo da makamunka da madingirinka da diganka ka buga ka ga ya wuta ta tsalar sai kai ma ka jingina a wurin ka ce ina ba ta amfani da to kaga wa'in nan ina aka ji shine Allah subhanahu wataala yake gaya mana sai ce alam tara kaifa fa'ala rabbika shin baka ga kaifa fa'ala rabbuka yanda ubangijin ka ya aikata bi ashabil fil da wa'innan ma'abuta giwaye ba fil giwa ina ba ta amfani da Allah subhanahu wataala yake gaya mana an ce shi sarkin da ya jagoranci wannan ya turo tawagar shine Abraham ina ba ta hankalinka alam ya ja'ala kailahu fi tardin Allah subhanahu wata'ala ya ce baka ga yanda ubangiji ya mai da makircin su ba wani makirci suka shirya rushe ka'aba baka ga yanda ubangiji ya mai da makircin su ba fi tardin ta wato bata ina ba ta hankalinka da hasara shine fi tardin yanda suka hallaka suka ɓace kuma hasara ya same su don duka an hallaka su na وأرسل عليهم طير أبابيل wa arsala alaihim ubangiji ya aika musu tsairan wasu tsuntsaye a babiyin wanda suke jama'a jama'a masu yawa wato lun rukuni rukuni kowane mutum ɗaya yana da nashi haka aka turo su na'am ترميهم بحجارة من سجيل tarrihim sai ga su suna jifan su bi hijaratin da duwatsu min sijjin na tabo taban kuma na wuta da shi aka jefe su Allah shi kare mu aka gama da su wutan shi ba taban ka san tabo yanda yake ne ko ko nauyin shi ya isa in aka cika da kan tabo da na yashi da na ƙasa wanne zai fi nauyi a ciki na tabo sai ya fi nauyi ina ba ta an bayyana to irin shi fa aka aka aka nika shi aka mai da shi taɓo sannan kuma aka sa shi a wuta aka kona shi sannan kuma ya fito da wutan da shi ake yi mana shi wannan shi ne bisharar cewa inda za su koma an bayyana shi ne Nabi sallallahu alaihi wasallam kuma a shekarar ya bayyana kamar yadda muka faɗa magana ya ƙare nan ne duka duk wani abu da ake yin ranar da aka haife shi masu bautan wuta masu ruwa masu su sawata duka gaba ɗaya a ranar suka ga ƙarshensu suna da wuta wuta ba ita wutar ruwa bai kashe ta ruwan sama bai kashe ta duk ruwan da za a yi na sama ba zai kashe wannan wuta ba ci kawai take yi kaga ko yadda dai ruwa yake da wuta yi ko ba haka bane amma wannan wutan ruwa ba ya kashe ta amma ran da aka haifi manzon Allah ranar wutan har yau bata ƙara kama ba suna da wata ƙorama ƙorama na tsawata wannan ƙoraman ba ta ƙafewa ba a taɓa ganin ta ƙafe ba amma ran da aka haifi manzon Allah ranar ta ƙafe har yau bata ƙara fitowa ba ina ba ta mu fahimta sai zama shi kaɗai ne mai ƙorama shi kadai ne ya taba zuwa ta rijiya sallallahu alaihi wasallam ya ga rijiyar ba ruwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya addu'a ya tofa har yau da nake maganin nan tana nan rijiyar har yau ba ta ƙara kadewa ba kuma ba a ƙara ya santa ba har yau idan ka je bakin rijiyar tana cike ne gaba daya tunda annabi ya tofi ya tofa ai shi ne musaila mata kazzabu shi ma aka ce ga abin da annabi yayi yace shi ma zai iya ne ce wannan ai shi ma zai iya musaila mata kazzabu ba ya zo shi kuma ya samu rijiya ita da ruwa ba kajewa ta yi ba ita da ruwan shi ma sai ya tofa ya mushi har yau ai ya san duniya har yau ta kara fitar da ruwa ba har yanzu da ake magana musaila mata kazzabu har yau ina ba ta an fahimta sai ya ji an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dina katada an je wajen yaki aka cokale mishi ido sai dina katada Allah ya fara mu idan ya sassago sai da yazo yana nan yana cikin jijiya da yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi ya zo wajen shi annabi ya dauki idan ya mai da ita kawai dab ta dafe ido sai ta zama ta fi ɗayan haske sai sai da na koma ina addu'a ina ma a coka da ɗayan ita ma ta zazzago annabi ya mayar shi ma ba sai musa yi lamatar kazzabu yanzu ba ya ce shi ma zai biya shi wannan ba zazzago a idan ce ba ido da yake da shi ana neman ido ɗayan ta budu da ya yi addu'a ya tofa sai dai idan ta rufe gaba daya kaga wajen neman jira an rasa ido da yana gani da ido ɗayan shi yanzu kuma gashi ta toshe gaba ɗaya ai aiki sai manzon Allah ina ba ta mu sallallahu alaihi wasallam shi yasa kaga duka yanzu in ka je Ka'aba in ka je Ka'aba ka ga yadda ake tsawaci har wannan lokacin da aka shiga lalurar nan na fadin da yake za ka ga ana tsawaci a Ka'aba in ka tsaya tsaf ko kana kallo ko ka ji labari sai ka ga wai ina wa'inda suke cewa ba za a yi tawafin ba suna nan ana maganin su yanzu su kutuba din nan ana maganin su su abuja hada ana maganin su kuma tawafin an daina ba daina ba saboda Allah ya tabbatar su ga su sun ja har takobi sun sun sun zani amma ina shine Allah subhanahu wataala yake gaya mana tarmihi bi hijarati min sijil na فجعلهم كارث ماكول Allah subhanahu wataala ya ce faja'alahum sai suka zama ka'asfin kai ka ce ciyawa ne ma'akul wanda dabbobi suka ci suka tattake gaba ɗaya sun zama ba su ka san aka yi aka je aka yi aikin dawon masara ko abin nan ko lokacin da aka gama za ka ganshi ganyen shi na nan abubuwan shi na nan amma daga lokacin da dabbobi suka ci in ka zo daga nesa ba za ka ce akwai wani fara a wurin ba saboda mene sun ci sun tattake haka ubangiji ya ce aka mai da su ba da alamun ka asu ma'akul na
سورة قريش بسم الله الرحمن الرحيم إلى في قريش إلى بهم رحلة الشتاء والسيف suratul quraish Allah ya kawo mu suratul quraishawa wasu malamai sun ce da wannan suran da muka ta suratul fil da suratul quraish sura ne guda ɗaya gaba ɗaya shi yasa wasu ba sa yin bismillah ina fata an fahimta amma ana yin bismillah ba kamar suratul tauba ba saboda suratul suratul anfal suratul anfal an tambaye sahabbai ya aka yi ita ba ta da dogon sura ayoyin ta bai wuce saba'in ba amma ka sa ta a tsakanin waɗanda surori da suke da sai suka ce har annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu bai gaya mana inda za mu sa suratul anfal ba wannan dalilin ya sa sai suka ɗauko ta suka sa ta a nan shi ya sa suke haɗa cewa suratul anfal da suratul tauba sura ne guda ɗaya ba a yin bismillah gaba ɗaya saboda mene annabi sallallahu alaihi wasallam bai gaya musu ba in aka zo kawai za a ce in aka gama suratul tauba a aka gama suratul anfal kawai sai a shiga suratul tauba bara'atun min allahi ina ba ta fahimta to wannan kuma suratul quraish din da suratul fili an sama wa'inda suka ce akwai rarrabuwa a ciki kowace tana mazaunin kanta ina ba ta fahimta shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace an fifita qurayshawa da abubuwa guda bakwai in ji manzon Allah yace an fifita su da abubuwa guda bakwai ni ina cikin su in ji manzon Allah na farko yace annabi sallallahu alaihi wasallam ba qurayshi aka kuma saukar da annabta a cikin su a cikin qurayshawa dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka bashi annabtan sai ya zama shi ma mene ba qurayshi ina fata an fahimta sannan kuma ya zama shayar da rijiyar zanzan yana hannun kwanin shawa ne aka ba su nasara lokacin da aka turo rinjina na giwaye wa'inda duka an fifita kwanin shawa ina ba ta fahimta da dai sauransu annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa guda bakwai kamar yadda ya zo a cikin hadisin imamu bai haƙi Allah ya ƙara mu shaida wannan ita ce suratul quraish a makka aka saukar tana da ayoyi guda uku Allah ya hada mu da al'airan da yake cikin wannan sura ila fi quraish ila fihim rahilat shittai was-sayf Allah subhanahu wa ta'ala yace yana rantsuwa ko kuma da ilafi shi yasa kawai in aka zo a kamar malaman da suka ce yana haduwa ne faja'alahun ka'asfin مع كل إلى في قريش saboda rarrabuwa ko kuma saboda haduwan ƙureshawa ilafihim haduwansu rahilata shittai tafiyan da suke lokacin sanyi wa saifi da lokacin zafi su ma suna tafiya suna gani abubuwan da ake gaya musu suna gani haduwansu lokacin da za su yi wannan tafiya a lokacin sanyi ko lokacin zafi ina ba ta an fahimta su shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya to kuma fa Qurayshawa idan ba ku shiga taitayin ku ba irin abin da ya faru da waɗannan ashabul fil din shine zai faru da ku Allah shi kare mu fal ya'budu fal ya'budu rabb hadhal fal bayt ya'budu ku bauta ma rabb hadal bayt ubangijin wannan daki Ka'aba kenan
الذي أدامهم من جوع وآمنهم من خوف allazi adamahu min ju'i sune wanda Allah subhanahu wata'ala ya ciyar da su ya amintar da su game da yunwa yanzu in ka je makka ba garin da zaka ga abinci kamar makka ba garin da ake raba abinci kamar makka kuma ba garin da ake shiga da abinci kamar makka ina ba ta hankali shi ba yanzu ba ka gama kori jin daɗinka a ce kaza ba to su a makka kaza ba wata abu bane ina ba ta fahimta kamar yadda za a zo ma yara ne a ce sadaka su zo da gudu a ba su kosai ko kulkuli haka kaza yake a makka kaga suna daga cikin abin da Allah subhanahu wataala ya bibi da duk yadda ka kai da kwaɗayinka sai an kure ka wallahi sai ka fashi duk yadda ka kai zaka zo ne fa ka wuce ana jawo ka za ka wuce ana jawo ka ana jawo ka ka zo a ɗauko leda a ɗauko take away a ɗauko kana zuwa ka buɗe sai ka ga kaza ne wannan ya baka har kwangila ake ɗauka na mutane ana jawo ka ana jawo ka a tura ku a ciki a ce sai kun karɓa ka ga shi an kure ka ina ba da an fahimta wani abokina shi in ya karɓo sai ya jera a firiji to in ya fita kafin ya dace a ƙara mishi wani na firistin ma bai yi amfani da shi ba tukuna ya shi an kara mishi wani wai shi na ɓoyewa ne saboda gaba wai in ya dawo ko da bai samu ba sai ya dawo kuma sai ya gansu sai na ce mishi to mafi ala in ka samu sai ka dinga rabawa tun da bai ka ga yanzu an kore ka in ya kuma zo ɗaki abincin da aka kawo da kajin a ciki da kaji wannan shine allazi ya dawa ma min ju'in wa aminahum min khawfin kuma aka sau aka amintar da su game da tsoro ba inda suke da aminci irin maka ba wanda suke da aminci irin ƙurisha ina ba ta amfani shi yasa da da karken suratul tauba laqad ja'akum rasulun min anfusikum zuwa karki da suratul quraish wannan idan mutum zai fita ya karanta su bakwai suratul ya karanta wancan ayoyin guda biyu su bakwai ya karanta suratul quraish su bakwai wallahi azumi nake ko sai ya je ya dawo a cikin aminci cikin aminci duk abin da zai faru da shi Allah zai hana shi kuma karantawa amma in dai ya karanta cikin aminci zai fita cikin aminci zai dawo cikin dace wannan da su da lakar da aku da wannan sura Allah ya amince da mu ina ba ta amfani da ita wannan tana da sirrika da yawa Eh wannan sai suliman da sunan su ne suka sai an ji Eh na yi sai an ji tukuna ina ba ta amfani da da haka ubangiji ya tattara sirrika da yawa a cikin wannan Allah ya kare mu Allah ya tsare mu shi yasa ina abubuwan da suke faruwa a yawanci karantawa Allah subhanahu wataala ya ba mu aminci abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskuren da muka yi ga gare mu ne Allah ya fi mana muna ƙara sanarwa da insha Allah ranar juma'a za mu yi sauka sannan kuma za a da karatu sai Allah ya tsare mu Allah shi kai mu lafiya
اللهم اعز الاسلام والمسلمين واعز الشرك والمشركين واغفر اعداء الدين على مكان ما يغفر عليه اللهم اغفر ابواب الخير كله وغفر ابواب الشر كله ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار